مكارمه التقوى وتلك المكارم فليل ويوم قائم ثم صائم فلله منه والعطايا جسائم جليل المزايا فهو للرسل خاتم وللحق برهان وللرشد منهج أنا فبه فوق السماك محلنا فيكرم مثوانا ويرقب إلنا ظلال سوانا دون أكل وظلنا جنى روضه دان القطوف فكلنا يروح إلى ما يشتهيه ويدلج خبا كل مصباح لنور نعم خبا كل م... خبا كل مصباح لنور إياته وعم أموم الخطر جود وعم عموم القطر جود جود هباته وعم عموم القطر جود هباته وناب مناب الموت حد قناته جماد الحصى والنبت من معجزاته وحسبك من جزع يحل يحن وينشز وحسبك من جزع يحن وينشج حنته على أضاده أريحية ونفس بأفعال الجميل سخية فآياته في كل وجه سنية جواب بصوت مفسح وتحية بنطق صحيح اللفظ لا يتلجلج به منح التوفيق كل موفق ودان بدين الحق كل محقق رسول كمثل الوادي المترفق نعم رسول كمثل الوالد المترفق جدير بكل المدح من كل منطق فمقداره أعلى ومرآه ومرآه أبهج فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى تمسك قبل الوحي بالحق واقتدى جنا في الصبا زهر النبوة والهدى فما فما زال في أخلاقه يتأرج
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايو جمعه zai zamo ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da nawa ga watan turayo takwas ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka alwasa'ilul mutakabbala makusanta katsani sun yi kama da 'ya'yan itacen alijanna eh Allah ya ce wajen aljannatai ne da ne to mu ganimominmu sun yi kama da irin waɗannan 'ya'yan itace na harko ga su nannu sannan inda suke kuma wuri ne dausayi sannan kuma danil kutufi kuma ma makusantar katsa ne ko zaune kake sai ka sa hannunka ka katsa to wannan duka kinaya ce game da yadda Allah ya halatta mana ganimomi dukiyar wasu eh mace ci wanda babu haramci ciki babu takurawa to wannan duka kinaya ta malan kai saboda haka abin da yake son ya nuna mana cikin wannan baiti a takaice can ya faɗa cewa mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama darajar mu ta tsere masauran tauraro to ba tauraro na hakika yake nufi ba yana nufin sauran al'ummomi manya to ko da mu ba mu kai su ga daraja ba darajar mu ta fita su to sai ya bamu misali daga cikin darajar da Allah ya fifita ya fifita mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama shine sai ya baka misali cin ganima a ce ka tara dukiya komi yawanta komi tsadarta a ce ka sa mata wuta eh to Allah ya kiyaye fa kulluna to saboda haka da aka zo ga al'umma annabi aka ce a'a su ba konawa za su yi ba in an yi yaki aka samu ganima ga yadda za a rarraba abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza to ya an ce alkutuf shine daga katafa ne ya katsa abu kataftu zaharata na katsa fure ko wardata fa na kowa daga cikinmu ya ruhu yana tafiya ne da yamma ila ma ya zuwa ga abin da yake ba shi sha'awa wa yudliju kuma kowa daga cikinmu yana tafiya farkon dare ila ma ya shtahihi zuwa ga abin da yake ba shi sha'awa bi ma'ana mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta muna al'amuran da ya tsananta ma sauran al'ummomi daga ciki ya halatta mana cin ganima hatta ibadanmu Allah ya sassauta mana sallah biyar muke yi ga yini mutanen annabi musa sallah hamsin suke yi a yini akwai sassauci ko babu mutanen annabi isa in fitsari ya zuba ga hannunka to yuƙa za ka sa ko reza ka yanke wannan kwatat daidai inda fitsari ya zuba ko kashi ko wani abu na najasa duk gulbin da a duniya ba zai wanke ma wannan najasa ba amma muha sai an ka ce nemi ruwa ka sa ka wanki shin wannan ba sassauci na ba to shi yasa ya ce kowa daga cikin mu al'umma annabi sallallahu alaihi sallama ya ruhu yana tafiya da yamma cikin addini ila ma ya shi zuwa ga abin da yake so sannan akwai abubuwa masu daɗi an ka hana musu mu sai an ka halatta mana yanzu su in mutum ya yanke maraki ko rago to kitsen wannan marakin ko wannan ragon haramun na a ce shi sai dai a ciccire shi a je a yi gina a rufe amma muha to shine yake magana da tahiyyar yamma tafiya farkon dare in an ce adalaja shine asairu fi awwalil layl tafiya farkon dare khaba kullu misbahin ba kulle bane wannan jarra kuskure ce na kulli khaba kullu misbahin duk wata fitila duk wata fitila khaba ta mutu haskenta ya mutu linuri iyatihi saboda hasken rana annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka duk wata fitila da annabi ya bayyana to sai hasken ranar manzon Allah sai ya kashe wannan wannan fitila ɗin saboda haka akan ce al'iyatu ana nufin ashamsu akan ce al'iyatu ana nufin al'alama alama ita ma ana kiranta da al'iyatu a larabci to shine ne nan yana bayani ne akan shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana da annabi ya bayyana da annabi ya bayyana ya zo da shari'a to duk wasu shara'i na annabawan da suka gabace shi sai sun ka goge sai shari'ar manzon Allah ta tabbata saboda haka yanzu babu wani addini da za ka yi riko da shi in ba wanda manzon Allah ya zo da shi ba wanda annabi ya zo da shi shi kaɗai za ka yi riko da shi babu wani littafi da za ka bauta ma Allah da shi sai alkur'ani duk waɗancan littattafai da Allah ya saukar sun yi nasu lokaci sun ƙare to sai malam ya ce wa amma judu hibatihi yawan kyaututtukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na baiwa wa amma sun game umumal qatri ma makon ruwan sama dukka tara ruwan sama gaba ɗaya to kyaututtukan annabi sun fi su yawa manzo Allah kyauta ta yi ba kaɗan ne bace to mutumin da zai yi kyauta zama guda da tunkiya ɗari uku shi annabi in zai baka kyauta da yawa yake baka ba wai ya baka abu guda biyu goma wanda zaka canye cikin kwana biyu ba a'a zai baka abin da sai ka yi shekaru sai ka zan mai kuɗi to haka manzo Allah yake shi yasa annabi ba wai talaka bane yadda wasu suke fahimta annabi ba talaka bane a abinda annabi bai yi shi baya tara dukiya amma annabi mawadaci ne siffanta annabi da faƙaru talauci wannan kuskure ne manzon Allah mawadaci ne shi abinda bai yi ya tara dukiya da dukiya ta zo to yanzu yana raba mabukata saboda haka in ya ci abinci bai aji bai cewa bari in aji gobe in ci ko in na ce yanzu yan aji zuwa bayan isha in ci annabi baya wannan yana gama bukata zai ce to a nemo wani a bashi kaza haka manzon Allah ka yi to don kakkaje an ce ana kwana uku ba a dafa tuwo gidan annabi ba ka yi tsammanin ko talauci ne ba talauci ba ne duniya ce abba asu ita ta abba ɗauka ko bi ba duniya ba ta cikin manufarsa to amma da yawa sai sun ka ɗoka kama annabi talaka ne annabi ba talaka ba ne dukiya ce abbai shi yana neman dukiya ne saboda bukata ba yana neman dukiya don ya tara ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai malam ya ce wa naba manabal mauti haddu qanatihi gefen tsinin kibiyarsa wanaba ya wakil ya tsaya matsayin manabal mauti matsayin mutuwa ga wanda bai yi imani da annabi ba saboda haka kibiyar manzon Allah kamar mutuwa take duk wanda ya halba mai ita an gama da shi jamadul hasa duwatsu waɗanda suke sandararru wannan min idafati sifati ilal mausufi dutsi wanda yake sandararre kurban dutsi min wannabtu da tsiro da kake gani ciyawa da take fitowa cikin ƙasa in an yi ruwa min mu'jizatihi suna daga cikin mu'jizozin manzon Allah duk itatuwan nan da kake gani duk suna daga cikin mu'jizati na annabi haka nan duwar watsun nan da kake gani duk mu'jizar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke in baka gane ba wa hasbuka ya ishe ka ya ce min jizi'in daga abin da ya faru ga kututturen dabino ya hinnu lokacin da ya dinga nishi a ya dinga shauƙi ya dinga bayyana soyayyarsa zuwa ga manzon Allah wayan shiju kuma ya dinga kuka yana hargowa saboda manzon Allah ya ƙaurace mai kame a buga ma annabi mimbari a masallacinsa kututturen da binuwa shi yake dafawa malam sautin kana shiga rikodin ɗinmu shi yake dafawa yana hudu ba shi yake dafawa yana hudu ba ka koma gehe haka gama malam shi yake dafawa yana hudu ba to da aka buga mimbari sai ya ƙaurace masa to kawai sai an kaji ɗaya sauti ya game masallaci tutturen dabino wa busasshen ice yana ta kuka yana ta kuka sahabbai suka ce duk wanda a wannan yanki sai da ya ji wannan kuka to yi wannan kaɗai ya ishe ka eh game da mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama aryahiyatun kyakkyawar ɗabi'a ita ake kira aryahiyya kyakkyawar ɗabi'a hanathu ita ta juyo da manzon Allah ala abudadihi a kan kishiyoyinsa su ne makiyansa kafirai bi ma'ana kyakkyawar ɗabi'an manzon Allah ita ta karkato ita ta juyo da manzon Allah ya sa suka fahimce shi cikin hanyoyin da manzon Allah ya amfani da su wajen da'awa akwai kyakkyawar ɗabi'a shi yasa ana buƙatar matsayinka na mai da'awa matsayinka na mai karantarwa matsayinka na ɗalibin ilimi ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a ita ɗai da'awa ce a wasu wurare kyakkyawar ɗabi'a a wani wuri ta fi mahimmanci sama da ka ja aya ta fi tasiri sama da ka ja hadisi ko kai wa'azi to wannan da yawa shine wasu ba sa fahimta to shine kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanatu ta juyo da shi ala adudadihi akan kishiyoyinsa kafirai wa nafsun sakhiyatun wa nafsun rayuwa sakhiyatun mai yawan kyauta hanatu ita ta jiyo da annabi ala adadadihi akan makiyansa annabi ko makiyi ne hake yana baka kyauta eh ba sai musulmi ba ya ce bi afa'alil jamili tare da yin ayyuka masu kyau to shi yasa da yawa wasu sai sun ka musulunta a ai akwai wani da ya baro garin su kawai ya zo madina da ya zo an ka ce musulunta ya ce baya musulunta annabi ya bashi kyauta an ka bashi dabbobi garge an ka bashi ya gargada ya ta ƙauyensu ya ce wallahi ku musulunta na zo inda wanda ke kyauta baya tsoron talauci a dalilin wannan kyauta ya sayan musulunta kuma mutanen garinsu sun ka musulunta da kila ayata an ka ja mai bai yadda to shi yasa matsayinka na mai da'awa sai ka kalli halayen mutane in ka fahimci abin duniya suka so ɗauka ba su mi kamus to duniyan mi eh to amma wani sai ka ga ka ja aya ta fi talatin amma bai yadda sai ka wuce ce ka ya tautun makareci malaman zamani na amma kana ja ne gehe ka ba shi dubu goma sai ce wallahi duk ƙasa ga babu kamar ka so saboda haka ba ko ina za ka tsayawa ka ce ka ja aya ko ka ja hadisi ba in kana son ka kira mutane zuwa ga addini in ka fahimci mabukata na ɗiba watsa musu fa'ayatuhu mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama saniyatun maɗaukaka ne fi kulle wajihin a cikin kowace fuska sai ya ce jawabun amsar da kututturun da bino ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama bi sautin tana ɗauke da wani sauti mafsihin sauti wanda yake mai fasaha sautin nan wanda yake mai fasaha shi kuma wannan a an ce hawaye wancan kututturen da bino lokacin da annabi ya dafa shi sadda yana kukan nan annabi na dafa shi sai ya shiru sai annabi ya yi magana da shi ya ce mai ba za ka yadda ya ce zan baka zaɓen abubuwa guda biyu in kana so in ɗauke ka in in dasa ka ka sake tofi da 'ya'yan itace da sauran abubuwa ka sake wata rayuwa tun da yanzu ya riga ya mutu ka yi 'ya'ya ka toha har mutane su zo su ci wayannan 'ya'yan in kuma ka ga dama a kyale ka haka nan ranar tashin kiyama kana cikin wayanda za a dasa a aljanna waliyan Allah su dinga ɗiba 'ya'yanka suna ci to shine sai ya baiwa annabi amsa ya ce bal ya rasulallah ya ce na yarda in zamo cikin waɗanda za a dasawa aljanna waliyan Allah su dinga ci to shine malam ka bayani anan alqadi iyad shi ya kawo wannan kissa cikin littafin sa shifa bi ta'rifi huquqil mustafa yace jawabun sauti da ya fito daga wannan kututturen dabino bi sautin tare da sauti don sahabbai sun ji maganat ba wai tsakani ne da annabi na kawai suke magana ba mafsihin kuma mai fasaha kowa ya fahimci abin da kututturin da biyu ka magana to wannan ɗaya bai isa ya zamo dalili cewa manzon Allah rasulullahi da ba wata hiyatun da kuma gaisuwar da duwatsu da itatuwa suke wa annabi annabi ya ce wallahi na san wani dutse a maka in ni biyo sai ya ce da ni assalamu alaika ya rasulallah dutse gashi kwance ga ƙasa annabi ya ce kuma har yanzu na san dutsen annabi zai ce assalamu alaika ya rasulallah sai ya gaida annabi benutukin kuma da magana waggade irin wagga da kake yi ba wai irin magana duwatsu ba benutukin da magana sahihin lafzi da lafazi lahiyayye wanda duk wanda ya ji shi yana fahimta ba wai irin maganar dabbobi da sauransu ba a irin wagga magana ta mutane la ya talajilaju kuma za ka ga baya baya inniya baya kwan gaba kwan baya a magana ce da ya faɗe ta kowa zai fahimta duwatsu sun yi itatuwa sun yi duk sun yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce fasiha babu inniya cikinta babu inda-inda babu kwan gaba kwan baya layata lajilaju da wasu kuma suka ce layata lajilaju yana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi in yana magana baya a inniya annabi in yana magana baya kwan gaba kwan baya bai faɗin kalma sai bayan ya faɗa ya gano ba daidai na bai canza wata annabi bai haka nan duk sanda ya faɗi magana to ya faɗa kuma mai kyau za ta fito bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama kullu muwaffaƙin duk wani wanda an kawa ga munkatar da alkhairi muniha aka bashi kyauta a taufiƙa dacewa da alkhairi duk wanda ka ga an yi mai gamankatar ko shirya aka bashi ko wani abu ake bashi na alkhairi to an bashi wannan kyauta ne a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci albarkacin annabi samuwar annabi to shi yasa ya samu wannan da ba annabi da shi ma babu shi ba labarinsa to saboda haka duk wanda ya kaga ya samu shirya cikin addini to a dalilin annabi ne don annabi ba shi ya zo da shari'a ba sannan wa kullu muhaqqiqin duk wani malami muhaqqiqi to dana yayi addini ne bidinil haqqi da addinin gaskiya a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama so da haka duk wani malami muhaqqiqi malami wanda ake kira muhaqqiqi shi ne wanda ya san hukunci kuma ya san dalilin hukunci shi ake kira mu haƙiƙi ya yi karatu kuma ya fahimci abin da karatu ya kunsa duk abin da ka tambaye shi zai yi ma bayani kuma zai ce ma ga hujja in ta tabbata ya gaya ma in bata tabbata ba shi faɗa ma to wannan shi ake kira da at-tahqiqu fil ilmi amma wanda zai ce ma ɗaya kaza halatta ne babu hujjar cewa abin nan halatta wannan ba mu haƙiƙi ba ne ko kuma abu kaza haramun ne to yana dalilin da ya haramta shi bai sani ba ko kuma a ga dalilin ya inganta ko bai inganta ba bai sani ba wannan ba mu haƙiƙi ba ne al'alimul muhaqqiq ko ar-rasikh fil ilmi shine wanda ya san hukunci ya san dalilin hukunci to duk wanda haga yana da tahqiqi a cikin iliminsa a cikin karatunsa to wada na bidinil haƙi shine zaka ga yayi addini da addinin gaskiya amma duk wanda ba mu haƙiƙi ba to bisa bisa shakka yake shi yasa yau shi fatawa gobe shi walwali don ko da ya fatawa shekaran jiya bai da hujja bai san dalili ba amma mu haƙiƙi in ya baka fatawa ko shekara goma an kai gudan nan ita ta bai dawowa ya canza to mu haƙiƙi kenan amma gairul mu shi fatawa ya gobe ya canza shi ma karatu ya gobe a dawo ya ce to akwai gyara karatun da an kai jiya ba haka na shige ba to haza gairul muhaqqiq da muhaqqiqi ne kamin yayi ma karatu ya kamata ya tabbatar da abin ga haka yake ko ba haka yake ba eh ko hadisin ga to ban gama bincike a kansa ba a bari a bani kwana biyu haza gairul muhaqqiq al muhaqqiq da'iman shi ba a mai girshi da'iman ka tambaye shi ilimi zai gaya ma kuma zai faɗa maka yadda ilimin yake ta yanzu suna sun kai waya a samu arrasikhuna fil ilmi su sun kai waya eh to shine kamin kai karatun da zaka zama arrasikh fil ilmi ko almuhaqqiq abu ne ba kankari ba sai ka ci dare sai ka wahala sai ka tara abubuwa sai ka tara makamai sai ka zauna da malamai sai ka daɗi kana karatu sai ka yi bincike mai zurfi sai ka tara ilmomi daban-daban to kuma wannan shine malami duk sanda ka ji allah na yaban malamai da su yake eh can inna ma ya Allah min ibadihi ulama da su shiki don ka ɗauka ko wani malami ya shiga la akwai malaman da wallahi ba su shiga shi yasa an ka sa al'alif da lam inna ma yakhsha Allah min ibadi sai aka ce al ulama to wannan al din ba ta banza ba ce akwai abin da take nuni ba a ce ulama'un ba ba a kawo na kira ba to saboda haka a tashi tsaye rasulun wani irin manzo ne كمثل الوالد المترفق مترفق annabi ya yi kama da mahaifi almutarafiki mai tausaya wa ‘ya'yansa ƙanana da kasan uba na tausaya ma yaro ne ƙarami haka annabi yake tausaya ma al'ummarsa gaba ɗaya da da cijawansu da tsofaffinsu da yaransu da matatansu da mazansu da matansu shi annabi kowa tausaya ma yake ba wai sai yaro ba eh amma uba za a ga galiban ya'ya ne ƙanana ɗaya yake tausayi da ka girma shi kenan sai ce to ai kai yanzu an yayi ka ko jadirun annabi ya cancanta bi kullil madahi da duk wani kyakkyawan yabo duk abin da za ka yabi annabi in dai yabo ne kyakkyawa to annabi ya cancanta da shi min kulli mantikin da kuma kowane irin halshe za ka yabi annabi ka yaba ba sai da larabci ba kana iya ɗauka alƙalami matsayinka na bahaushe ka je ka yi ta zana baitoci na yaban annabi kuma ka iya larabci sai ka yi yadda alfazazi ya yi kai ma ka rubuta taka ishiriniya ko ka rubuta naka diwani ka yabi annabi ko eh to ga gani fa miqdaruhu darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ala su sun kafi ɗaukaka sama ga darajojin kowa wa mar'ahu magana annabi sallallahu alaihi yana nufin fuskarsa abu haju ita ta fi kyau ba fuskar da zaka kalla wadda ta kai kyanta annabi babu ta a duniya Allah bai wata halitta a duniya ya kyautata halittar nan kamar annabi muhammad ba duk kyawun su annabi yusuf da kake ji su 'yan musu na an ka yi to shi manzon allah gaba ɗaya gol ɗin kyau an ka ba shi fajawharul husni fihi ghairu munqasim shi kyan gol ɗin kyau ɗin asalin kyau ɗin an ka ba shi su kuma su annabi yusuf 'yan musu na an kai wani sashi da shi ne matan zamaninsa sun ka fitinu amma shi annabi bambancin kyansa da nasu shi sai an ka samu kwarjini haiba sai aka lullube wannan kyan saboda haka ga kyau ga haiba to shi yasa ba a samu wasu sun fitinu da kyan annabi ba sallallahu alaihi wasallama fadainahu bi arwahi a fadainahu mun fanshi annabi bil arwahi da rayukanmu lauka na yuftada da ana fansar annabi wai da za a ce ga wani abu sai mun ba da rayukanmu eh sannan za a ba mu annabi ya ce to da za mu ba da rayukanmu kai adda rayuwarka ko ba haka ba amma annabi ya fi ka iko a kanta ka san da wannan masaniya annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim saboda haka annabi ya fi muminai iko da rayukansu to in ka ga mutum ya rabu da sunar annabi rainin wayo ɗaya ne kai kai adda rayuwarka amma annabi ya fi ka iko a kanta ko kana son abu in annabi baya so ne to haramun naka yi shi ko ba ka son abu annabi ya ce shi yake so dole naka yi shi shine ma'ana annabiyu a walabil mu'minina min anfusihim su fifita manzon Allah sama ga rayukansu fa kullun kowa daga cikin mu bihi a dalilin manzon Allah kadehita da hakika ya samu shari'a ba da dalali bayan bata dukkanin mu batattu ne ai a dalilin manzon Allah muka samu shari'a dan shi ya zo da musulunci ta masaka manzon Allah ya yi riko da shari'a ƙablal wahayi tun bilhaƙi da gaskiya ƙablal wahayi tun kamin a fara mai wahayi eh ba wai sai da an ka fara mai wahayi sannan ya zama mutumin kwarai ba a'a tun babu wahayi annabi mutumin kirki shi yasa an ruwaito yana sallah tun kamin annabta tun kamin a saukar da alkur'ani yana ibadu da sauransu duk al'amurra na jahiliya da wasannin banza ba a taɓa ruwaitowa manzon Allah ya yi su ba shi tun sadda ya zo duniya tsararre ya zo waƙata da kuma annabi ya yi koyi bil haƙƙi da gaskiya sau da haka da gaskiya ya yi riko ƙablan nubuwa da ba'adan nubuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jana annabi ya katsi ‘ya'yan itacen zaharatan nubuwa ya katsi furen annabta fissi ba lokacin da yana da ƙananan shekaru bi ma'ana sadda ma annabi yake da ƙananan shekaru tun kamin yanzu yana da shekaru masu yawa tun manzon Allah sallallahu sallama halayensa gaba ɗaya irin na annabta ne ba adan nubuwa abin da yake yi kamin nubuwa bai da bambanci da abin da yake bayan nubuwa ta ɓangaren halaye ta ɓangaren ɗabi'u da kirki da gaskiya da amana da kyauta da sauransu to shine jana zaharatun nubuwa ko zaharar nubuwa jana zaharar nubuwati ya katse fure na annabta fissi ba lokacin da yana da ƙananan shekaru ba sadda yana yaro ba annabi bai taɓa zama yaro ba da wanda ai yaro mahaukaci shi ake nufi da yaro an ce ma yaro ana nufin baka da hankali ko karamin yaro ma an ce ma baligi ko mukallafi ana nufin to yanzu kayi hankali shi yasa an ka ɗauke ma alƙalami don da kai da mahaukaci duk ɗai to ba a ce ma annabi yaro annabi tun sadda ya zo duniya da hankali ne ya zo to sai dai a ce mai ƙananan shekaru in ka ce ma annabi yaro to ka samu matsala imaninka ya walwale sannan walhuda kuma ya katsi fure na shirya fama zala manzon Allah bai gushe ba ya ta'arraju yana ta tashin kamshi fi akhlaqihi a cikin ɗabi'unsa ma'ana manzon Allah bai gushe ba halayensa da ɗabi'unsa masu kyau suna bayyana hakko yaushe ɗabi'un manzon Allah kyawawa bayyana suke ƙarawa at ta'arruj shine tashin kamshin turare kamar wani ya sa turare mai kamshi sai ya gitta sai ga kowa na juyawa yana kallonsa ina na wannan turare ke fitowa to shi ake kira da at-ta'arruj bil hamzi to shine bi ma'ana ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu da baya duniya ɗabi'unsa karuwa suke yi har yanzu ba wai sai san da yake da rai ba a har yanzu ɗabi'un manzon Allah ƙamshin su tashi yake ma'ana ƙara haɓaka suke ƙara yawa suke duk sanda in kana son ka gano haka ka dinga karanta alƙur'ani an tambayina na Aisha me ya ɗabi'un manzon Allah ta ce alƙur'an duk abin da a cikin ƙur'ani shi ya ɗabi'un annabi karanta sira annabi sallallahu alaihi wasallama karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama za ka gano waye annabi to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi shafi na 34 binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh